أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم وأحمد الله منه العون والرشد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وربي وموئلي إليك لدى الأعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي وآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع إلهي أذقني برد عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع واشهد ان محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيره الله من بين الخلق اجمعين ارسله الله بالهدى ودين الحق الى كافه الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل تركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم حينا على سنة رسول الله وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنه تحت لوائه واسقنا من حوضه المبارك بيده الشريفه شربة هنية روية مريئة لا نظمع بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين باهك ينقوى أبكينا دمجاجينا ما حضرتا wannan waje mai albarka ina isar maku da gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A yau muna sha uku ga watan Muharram, wata na ɗaya a jerin watannin musulunci, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas. Muna ma Allah ta'ala godiya mai kowa mai komi. wanda da yardan shi da tsarawan shi da ganin damar shi muka samu halarta a wannan wuri mai albarka wurin ilimi wurin karantarwa wurin wayar da kai muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara ma wannan jami'a albarka ɗaliban da suke cikin wannan jami'a Allah ta'ala ya ƙara masu basira da haske na ilimi malaman da suke karantarwa a cikin wannan jami'a Allah Ubangiji ya taimake su da basira ya ƙara masu fasaha ya ƙara masu wato azanci na isar da ilimi da kuma karantar da shi. Jagororin da suke jagoranci a cikin wannan jami'a, Allah Ubangiji mai rahama mai jin ƙai, ya ji kansu ya tausaya masu ya ba su ikon sabki amana da nauyi wanda Allah ya lauta bisansu. Muna roƙon Allah, Allah ta'ala ya sanya ma wannan haɗuwa ta mu albarka. To a gulguje, eh, saboda kasancewar kenan kamar yadda mai gabatarwa ya sanar akwai a sheikh malam khalid zai zo ya dasa to insha Allah ta'ala zan je a gulguje duk da haka nan kuma tunda malam mubarak Allah ya saka mai da alheri an karmace shi kuma ya karmatsu kuma tare da haka ya zo ya gabatar da abinda har ma mutane suna ganin kamata ya bar shi to ai ni ma ina ganin haka nan da kawai a bar shi ya ci gaba da yi in ya kai ƙarshen lokaci in ya ƙare abin da ya shiryo shi kenan sai in ɗora in kuma Allah ya sa malam Khalid ya zo sai ya ɗora daga nan wurin dama ko can ba so ake ba kowa ya ta yi a so ake a yi ƙayataccen abu gamsashe a isar da saƙo wanda yake ya amfani mutane muna fatan Allah ta'ala ya sanya ma rayuwar shi albarka Allah ya ƙara taimakon shi ya ƙara mai basira ya ƙara mai buɗi lalle kamar yadda mai gabatarwa ya ce damin tsammanin wato program ta ɗan canza saboda malam ya ba da uzurin cewa bai ɗan jin daɗin jikin shi to kuma daga baya sai ya ji alamun cewa akwai ƙarfe-ƙarfen jiki yana iya zuwa Eh, dalilin haka ne sai muka tuntuɓi shi mubarak kai tsaye aka tuntuɓe shi kuma tare da taimakon Allah ya karɓa kaga wannan abin jinjina mashi ne kwarai sannan kuma abin fatan alheri ne gare shi Allah ta'ala ya ƙara mai himma da ƙwazo wannan maudu'in da ya gabatar yana da mahimmanci kwarai ni watakila inda ma shi aka bani da sai na iya shi sama ga wanda aka bani eh, saboda wato maudu'i ne wanda eh, muna yawan tattaunawa a kan shi ko wajen karatun ma eh, jami'a kusan a ɓangaren abin da ya shafi zamantakewa to yana cikin abin da nake karantar da ɗalibai akwai wata maciyar a jami'a ta larabci wadda muke ce ma al'ahwalu shakhsiyya to kaga wannan yana magana ne bisa kan zamantakewa kuma ina cikin wanda aka jingina ma karantar da ita ana tsammanin ko zan iya to ina dan kokartawa cikin ta to shi yasa nake ganin kamar wannan yahi zama kusa da ni amma duk da haka nan to insha Allah zan yi kokari in rike wanga maudu'in in faɗa abin da ya sawwaka a cikin shi muhimmancin aiki da kuma zama da gindin kai a musulunci mutum ya kasance yana da aikin yi gaskiya wannan ba ƙaramin abu ba ne addininmu na musulunci yana kwaɗaitarwa ƙwarai game da mutum ya zamanto yana da wani aiki wanda yake ba wai kawai ɗiɗin ƙunƙu ne shi ba a addininmu na musulunci yana kwaɗaitarwa ƙwaran gaske akan yin aiki da kuma mutum ya kasance mai samar da wasu ababe cikin al'umma. Mutum ya kasance mai ƙwazo ne da himma wajen nema halak babu hamma. Addininmu na Musulunci yana kwaɗaitarwa Musulmi ya zamanto mai amfani, kar ka zama Musulmi mara amfani. A yana kwaɗaitar duk Musulmi lalle ne ya zamo Musulmi mai amfani. yana anhwanar kanshi kuma yana anhwanar ‘yan uwanshi, yana anhwanar faminshi, yana anhwanar al'ummashi, kar ya zamanto musulmi mai kasala, musulmi raggo, musulmi mara himma, musulmi daƙunanne, a ba yarda ba, babu musulmi daƙunanne. don haka ba a son a samu dakunannen musulmi koma baya na bayan dangi wanda shi kullum kawai ‘yan uwa ke ta harari. ‘Yan uwa musulmi, mu sani ƙasƙanci dukkanin ƙasƙanci ya tabbata ga mutumin da wallahi shi a rayuwan shi baya da program kawai ɗu ne. Ba bai san mi za ya yi ba kuma mi ya kamata ya yi. Allah ya zuba mai kwakwalwa, amma sai ya maida ta irin kwakwalen tunkiya. Ita tunkiya in sahiya ta yi meye babban gurin ta babban damuwanta, ta samu abin da za ta ci ko? To, tumbuleke tumbeke, ba kula ta wando ba kuma ba kula ta riga ba, in dai na cika tumbina, to haba sa'a ta yi. To ba a san ka zamanto kai haka kake. kai tumbuleke tumbeke ne kawai kai dai abin da zaka ci in dai ka samu ka dirka ma cikin ka wani abu to oho komi ya zo daidai kawai sai ka je ka yi wanka ka shace kai ka komo kalkashin inuwa in ta zazzada kai ma ka zazzada in ta gusa kai ma ka gusa kana kallon kowa sakare masu wucewa kana fassara su alhali kai ne abin fassarawa kana wato yi ma mutane gyara kai kuma kai kake da gyara kai baka ma fara aikin ba balle amma gyara kana kokarin tabbatar wa mutane da cewa ba su iya ba kai kuma wanda ka iya mi kai to da a ce kana zaune kana matsayin musulmi baka aikin komi wallahi hagwan ma a ce aikin da kake kaskantaccen aiki ne kai aiki na neman halal ko na neman mutum ya dogara ga kanshi babu ma wani kaskantacce me kaskanci kaskanci shine bara kaskanci shine jiran abaka akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa al-yadul uliya khairun min al-yadi sufla hannu na sama yahi alheri akan hannu na ƙasa me ake nihi da hannu na sama wanda ya daga hannun shi sama haka a'a hannu na sama shine wanda kullum badawa yake kullum shine mai badawa shi kuma hannu na ƙasa fa mai karɓa wanda ko gyara riga ka kaje kai sai ya zuro hannu ya azaba shi ne za saboda tsabar kaskanci da lalacewa eh ka sa hannu aljihu haka zaka dauko salula ko zaka hiddo wani abu sai zaburo wai dibi yake bashi za wannan karshen kaskanci kenan kai musulmi bai dace ba ya zama dan kuciku ba mu ba daidai ba ne musulmi ya zamanto ya kaskanta ya lalace ya taɓarɓare yana faɗin cewa wai samun naku shi ne namu a wannan kaskanci ne ƙarya ne samun naku shi ne namu la ilaha illallah nan ba musulunci ba ne wallahi ba musulunci ba ne samun naku shi ne namu kaji yadda ake karantar da almajirai masu karatun alƙur'ani wanda suke tashi da kaskanci wanda kwata-kwata baya da alaka da musulunci. Tun yana ɗan ƙarami, kawai sai a nuna mai shi ai kasashe ne kawai bara ce ya kamata ya ɗora zuwa yanayi. Yanzu almajiran da suke shiga gida-gida suna bara, cikin bara su cewa suke inna uwata, inna uwata Allah ba kuma samu iya, samun naku shi ne namu iya, Allah ya ba ku mu samu iya. Ka jawa saboda lalacewa don Allah ga yana da zuciya kawai cikin jikin shi ayan ga kawai babu zuciya ni na tunanin akwai wasu mutane waɗanda saboda ragwancinsu da kaskancinsu da kasawansu inda za a ɗebo su a fahe su likitoci su zo su hawa su diba kai ban tunanin an tar da zuciya cikin jikinsu ba za a tar da zuciya ba saboda babu ita ne kwata-kwata yanzu zuciyar da tsakaninta da Allah ita kallon take, wai hamma mutum addu'a za yi wai sai ya ce Allah ya baka dan ka bani, saboda na san in ka samu na samu, to kan me yasa baka roƙon Allah ya baka kai ka bashi. Wannan kaskanci ne da lalacewa, ka dawo kana roƙon Allah baka wani Allah da ya ƙara maku buɗe, ai mun san da kun samu mun samu, Allah maku buɗe, a ƙarya kake. Kawai ka tashi ka bi hanyoyi. Bahaushe yake cewa, wai, kasan shi Allah a ƙa'ida ta Musulunci ba a jingina mai wani abu sai abin da ya tabbata shi ya faɗi ko? Don nan yana cikin kuskuren Bahaushe, ya ce, wai Allah ya ci, tashi in taimake ka. Ah, magana tana da mahimmanci mai kyau ce, amma bai kamata a liƙa ma Allah ba, sai in akwai dalili ƙarara. Ka ce, ai, ƙa'ida ta rayuwa shi ne mi, ka tashi tsaye sai Allah ya taimake ka to in kai haka nan kai daidai tabbas tun mutumin da ya tashi tsaye ya motsa to Allah ta'ala yana taimakon shi wai ka san da cewa idan ka zama kunku baka moci to gaba ɗaya isar mutane kake za ka ishi uwarka ka ishi ubanka ka ishi ‘yan uwanka’ ka ishi ‘yan unguwarku, ka ishi al'ummar gari, da kai zama kawai ba ka da wata ƙima ba ka da daraja. Shi sa wani lokaci ko ba ka da aikin yi to ka ɗan ɓace yana da kyau. Ka ɗan ɓace a ɗan yi kwana kaɗan ba a ganka ba, wannan abu ne mai mahimmanci a rayuwa. Amma kullum ga kanan kuma ba ka komi, ba ka san abin da ke burge mutane a ce baka tai ko ina ba kana nan kullum. In ya zama na kai kana da wani aiki wanda kullum sai dai a ci ƙalƙashinka. To wallahi mutane suna son a ce in ma suka ji za ka yi balaguro haushi kake ji suke ji. Amma in ka zaman to kai kana cikin irin mutanen da kullum ma kyabce kyabce suke. Ina amfanin ka ba wani bai ma san ganin ka. Yasa na ka dan uwanka ne na kusa kusa ka zo kana mai magana juya maka. Ina wani ba ka kai ka jin na. Ce ina jin ka kai mana. Bai ma san kallon ka. Saboda ya san da ya gane ka kawai za ka zo kai kaskaci. duk inda ka liƙe to jini ne kawai zaka sha duk inda ka makale kawai zaka kwankwaɗi jini ne don haka bai ƙaunar ganinka in kana son ka gano cewa zama wuri guda da rashin motsi matsala ne ka kalli misalin teku da ruwan da ba na teku ba ruwan da ke girke waje guda ba ya tafiya da ruwan da ke gudu yana gudana wane ne kalife wanda yake gudu yana gudana ko ya yi inganci ya yi zama kalite musulunci ya yarda a yi ibada da shi shi ke ke samun tsarki shi yake samun nagarta saboda mi saboda yana motsi yana tahiya shi kuma ruwan da yake girke waje guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ma yayi kashedi akan a ɗauke mataki akan wannan ruwan saboda mi saboda karamcin amfanin shi kuma dandan yake samun matsala saboda waje guda yake in kana so ka gano wannan misalin da kyau wani lokaci motsi ko ɗan yaya ne duk yadda kake rena shi to motsin nan yana iya janyo maka alkhairori wallahi ai in kaga mutum yana rena aiki wannan ba ma mutum bane mutum mutumi ne ai ba a rena aiki aiki na neman halak ba a, musamman ma wanda yake HDN ne wayayye wai ya waye yayi karatu sai ya dora ma wani dariya wai kan aikin shi ka sai na cikin abubuwan da ke cutar mu ha akan mu nemi aiki wai guda yake a ganshi a mai dariya a ce shi yake aiki kaza yo wanda ya ma dariya jahilcin shi da duhun kan shi ne ya sama dariya inda a ce mu mun san abin da muke da yawa daga cikin masu ma wasu dariya wallahi su ne ya kamata a madariya kwantarar ne juya lamari kai ya kamata in madariya amma kawai saboda lalacewar duniya da juyewar lamari sai ka dawo kai kake mana dariya kura ta ce makare ma yake to ka kalli rana me yasa mutane kullum ba su gaji da rana ba tun da aka halicce ka ko da ka bude idonka kaga rana tana tahiya ko akwai da baka da bukatan ta wani bi ma in sahiya tai sai kaji ana adiba a gaba ta huto ba ana shauƙin ta huto ana kaunarta ka san ko me yasa ake kaunarta saboda boyewa da take moci take ita ma tana tahiya tana aiki inda ta yi tsaye imamu shafi'i ya ce wa shamsu law waqafat fil falki da'imatan lamallahan nasu min arabin wa min ajami ya ce rana inda ta yi tsaye cik waje guda da duk ta ishi kowa babu wani mai marmarin dalla wani ya taba marmarin ya kalli sama ya gani saboda mi saboda sama tana nan tun da aka yi ta tana kai kawai kai marmarin bari in kalli sama a a ba ta cikin abin da ake shauki saboda ba ta moci amma rana da yake tana moci kullum ma jiranta ake kullun neman ta ake halle kwanta ake wai ta hoto ko bata hoto ba kenan tana da daraja saboda mocinta in kana so ka gano moci ya laɓewa kamar yadda bahaushe yake faɗi ka kalli duk wani abun arziki a duniya ka ɗauko diamond ka ɗauko zinariya ka ɗauko azurfa kai ko da kwalli ma duk waɗannan abubuwan da na zano suna da daraja ko basu da daraja suna da kima ko ba su da kima. To don Allah ka je ka kai ziyara garin zinariya ka tarra in tana da daraja can wajen ‘yan uwanta. Ita zinariya ta san zinariya tana da daraja, a saboda mi saboda duka dangi ne. Ita ma duk iri ɗaya ne suna zaune waje ɗaya don haka bata san amfanin ta ba bata san darajar ta ba, amma yaushe zinariya take zama zinariya mai kima mai daraja lokacin da aka ebo ta aka tabbaro danginta. To in ta sai ta zama abun girmamawa, abun mutuntawa, har wani ya kimama wani kulli saboda ita, har wani ya kashe wani saboda ta yi daraja ta baro gida. Wani mai hikima ya ce, kai kwalli ma da kake ganin shi, abin da ya ba shi daraja har mutane suna ɗaukan shi har a sa cikin kwaba. Ka ga mace ta sau kwaba mai tsada ta shahe ta ta gyara ta an mata fancir. Ita da kanta ba za ta shiga ciki ba ta yi zaune. amma za ta iya ɗauko tandun kwalli ta aza saboda shi yana da daraja wai ka san me kwalli wani hukunku ne fa daga cikin kunkaye wani kunku ne in shi wannan kwallin in ka je can garin su bai da bambanci da sauran kunkaye ko yana da bambanci duka sauran kunkuna iri ɗaya ne amma abin da ya bashi kima har ake sunguma shi har ake zuba shi ga ido mahi kimar abu a cikin jikin ɗan adam ido yana cikin ababe masu kima amma za a ɗauke shi a kai shi cikin ido saboda matsayin shi ya kai wallahi moci ne ya ja makwalli wannan darajar inda ya zauna can cikin dangi ba moci da bai same ta ba ko ya same ta to ashe 'yan uwa duka waɗannan musallan suna nuna muna darajar abu darajar abu da kimar shine zamanto yana moci kuma musamman ma motsin da ya kama sai ka bar ƙasa, safir ta ji da iwazan an mantu fariƙuhu, wala ta kun min firaƙil ahli fil huzuni, kar ka kasance kai kullum damuwa ka shi ne kabar garinku kabar garinku, a kasawa ne wannan namiji baya wannan lissafi. duk inda mutum yake samu matukar namiji ne to shi can ne gare su amma namiji bai yanke ma kanshi cewa shi dole sai kaza ko sai wuri kaza wannan kasawa ne ‘yan uwa yana cikin ƙasƙanci wallahi musamman ma ga ɗalibai waɗanda suka yi karatu ko karatu na larabci ko karatu na boko misali wanda suka yi wannan karatun sai ka samu ɗalibi wai ya yi karatu har ya ƙari wai ya dawo yana zaman jana'iza bakin ƙofar gidansu ya yi karatu ya ƙare amma ya dawo yana zaman jana'iza kawai ka tarra ka tarra buga tagumi yana kallon duniya wai mi wai bai samu aiki ba la ilaha illallah baka samu aiki ba to zauna nan ka same shi wallahi wannan lissahin da wannan tunanin dole ne amma wani bi wuya tana sa ma in ma mutum bai yi ba don Allah wuya tana sa dole mutum ya canza shi duka yawanci abin da ke cikin kwakwalen masu karatu elab da HDM kowa so yake mi ya samu diplom yana gama samun diplom a samu wata biro mai sanyi a ɗora shi a kawo mutum sha biyar a ce su za su mai hidima wanga shi zai ɗora dawa ma shayi wanga shi zai ɗora ma kaza shi irin wannan rayuwar ce kawai ke imaji ne ina ka faɗuwar wasu kamata a ce tunda dai kai kayi karatu ya kamata karatu ya bambanta da jahilci wallahi ya kamata a ce wanda ya karatu yana da bambanci da jahili amma in ya zama na yanda jahilai ke zuwa su yi zaune suna kyabce-kyabce sai dai a basu kai ma wai kayi karatu wai me matsalanka wai gwamnati bata dauke ka ba kullum kana ta tsuki kana ta mayar abubuwa sun ki tafiya da kyau wai gwamnati ta ki daukan ka aiki na sha faɗi kuma ina ƙara maimaitawa gaba gadi matalauci matalauci wanda ya zaɓi ya mutu maciyaci da talauci shine wanda yake jiran gwamnati ta dauke shi aiki ko gobe in dai kai ba ka iya sama ma kanka aiki ka zauna da gindin kanka, so kake gwamnati ta ɗauke ka aiki ko? To in ta ɗauke ka aiki ta ɓamɓaro ma aiki. Me yasa na ce ta ɓamɓaro ma aiki? Wallahi duk wanda gwamnati ta ɗauke shi aiki, to sai ya rayu cikin talauci in dai mutumin kirki ne. In kuma ba mutumin kirki ba ne ba, in dai an mutumin kirki ne shi. abin da yasa nace in dai mutumin kirki ne kun san in ba na kirki ba ai kun san yanda zai ko eh zai ya ha babba da ha karami da ha sabe ko yayi rubuta ciki yayi sama da hadi yayi baba kere yayi sinye eh haka ya haka kawai sai sa hannu sai ya wabci yanzu inda za a zuwa a bibiyi rayuwar ma'aikatan gwamnati kowa a mai hisabi tun nan duniya kamin lahira ai ka san da za su sha kashi yawa gare su bahaushe ya ce in an bi daga daga na ƙure su ya sha kashi to inda za a zuwa a bi keke da keke duk wani ma'aikacin gwamnati sai a ce meye aikin ka sai ce aiki na kaza nawa ne sarar ɗinka a wata kaza banda shi kana wani buga-buga ko wani aiki ko ba kai duka ya faɗi a rubuta da abin da ya san yana yi a rayuwa in aka rubuta abin da yake sai a zo a yi lissafi a akwai ƙwararru wanda suna iya huddo mai resulta sai su yi lissahi to gida nawa gare ka ya ce duka gida sha bakwai ya ce mota ta hawa kaza za ka tarda saboda rashin kwantrol mai kyau har yanzu muna da matsalan shi sai ka tarda mutum yana aiki salarkin shi a wata desan jika ɗari biyu yake ɗauka amma wallahi sai ka tarda wutar da yake biya gidan shi tana kai ta kusan san mil wallahi ni na ga waɗannan mutanen wuta kaɗai wadda yake sha gidan shi sai a rubuto mai fakaciyar na san mil na wuta dan girman Allah wannan mutumin sai an ce maka mutumin banza ne ai in sunan shi sallau wajen sallah in ya hi kamboli sujada wallahi akwai matsala ko bai faɗi ba wani sai ka gan shi sumi sumi kawai ya zo da ɗan tafin shi ya shin huɗa wai shi ma'aikacin gwamnati ne amma an ka kalli rayuwar shi a kote ɗaya kaga yana da wata mota da kekiya wadda ita kadai a kullum sai ta ci ban mil ita kadai mota ko ba a sa mata esansa ba sai ta ci ban mil kan ɗawainiya da ita sai ga kaga ɗawainiya shi da bukatocin shi da yanke wato rayuwar shi take tahiya kai ka san wannan mutumin wallahi ba ba salarkin shi bace yake ci ya ya triple ka ya mami zan cewa kan salarkin shi ya lullumka ya rubanya abinda to ina yake samu su da aikan da yake yana yi aje abinci ka aje to zaka tar da cewa in dai mutum ma'aikacin gwamnati ne kuma da gaske aljanna yake son ya samu to dole ya haƙuri ya rayu talaka amma in ya riga ya yi haɗa da Allah ya kwashe kayan shi daga Allah kawai ya zama kawai shi aina mata panjama panjam to in ya zama irin wannan to lokacin nan ne wataƙilan shi ma ba sir in yana ɗan cin haram yana ɗan wasgo nan ya wasgo nan ya danna wasu ya tauye ma wasu haƙƙi ya ma wasu wayo wanda suke ƙasan shi saboda shi mai babbar diplom ce dan haka ya san yanda ya ɗora wawas ga na ƙasa gare shi to in haka nan ne yake yi to shi ma ba sir akwai masu yin haka nan amma kullum cikin tsiya da talauci cikin rayuwa in Allah ya ga dama in yana dan hada da haram da halal watakila sai ya dan ga ya dan samu sauki sauki amma ka san wane ne wanda yake rayuwa cikin izza cikin daukaka hankalin shi kwance ba ya tsoron kowa ba ya shakkun kowa wallahi shine mai aikin kanshi wallahi na san wani bawan Allah a nan garin Maradi ba sai na faɗi sunan shi ba ya yi university ya gama sai wani ɗan uwan shi ya ce ka diploma ya nema mai aiki sai ya ce a shi ba ya san aiki shi zai nema ma kanshi kawai sai ya je ya buɗe wata ONG tashi wani jan yanzu haka in na gaya sunan ta wasu sun san ta nan kusa take ba nisa dan haka ba zan faɗi sunan ta ba kawai sai ya buɗe wata ONG tashi da ya zo ya buɗe wannan ONG sai ya yi amfani da karatun da ya yi wallahi wallahi mutumin nan yanzu a rayuwar shi dai ko a rayuwar shi bai buƙatar tallahin kowa kuma mutanen da suke kalkashin shi wanda gaba ɗaya rayuwarsu sun dogara ga aikin da suke kalkashin shi wallahi suna da yawa ni na san haddi fitoci wanda suke aiki kalkashin ONG shi wallahi ya gina kanshi in kaga gidan shi take dibin gidan wani babbakeken mai kuɗi ne to kuma dama haka nan ne shi ma wani babbakeken mai kuɗin ne saboda mi saboda yanzu a wuni guda yana iya yin wasu harakoki su bugo mashi miliyoyi gaba ɗaya ba ya jiran sai wata ɗaya a bashi ɗari biyu ko ɗari uku in an ce an ɗaga ya ta tsuki yana jin haushi ya ta zage-zage an ce an ɗan kara kwana biyar ko kwana goma ba ya jiran wannan to wallahi wannan mutumin ni rayuwar shi ta birge kuma ina ganin cewa duk wani wanda ya karatun boko haka nan ne ya kamata yanzu shi wannan mutumin da nake gaya muku wato da'awa da ake gabatarwa a maraɗi yana cikin waɗanda duk in aka shirya wani wa'azin jiha ko wa'azin ƙasa sai an je wajen su neman taimako kuma yana duma musawa ya bada yana ɗeba ya bada da Allah ko malamai da suke da'awa ka taɓa jin sun shirya wani wa'azin jiha ko wa'azin ƙasa a ce a je wajen wani wani shafi na duwan ya bada taimako ko a je wajen wani komisar a karɓi taimako ko a je wajen wani babban ma'aikaci ana haka nan saboda mi saboda a lissahin mutane su ma miskinai ne, ko ba haka nan ba ne? A lissahin mutane su kansu miskinai ne, in dai ana tafiya kan gaskiya, su ma miskinai ne, saboda haka babu zancen kaje wajen shi. Na rantse da Allah, in mutum yana da iyali, yana tafiya da rayuwa ko, kasan wani shi yake in ya samu salar mai tsoka ya yi, a ce dai ana baka wani ɗari, wallahi tallahi in salar ɗinka miliyan guda ne, ba dai sai wata ya yi a baka ba. sai wata a baka wallahi tallahi sai ka rayu cikin talauci ni na ce ma kuma ka rubuta ka aji kuma ka je ka shiga rayuwai za ka jarraba ka gani ko miliyan guda ne salarkin ka a wata ko miliyan guda ne in dai da gaske kai mutum ne mai riƙon gida mai kula da iyali da yin da abin da ya dace wallahi ba su isan ka saboda a ka'ida ta rayuwa duk mutumin da Allah ya buɗe mai kofar samu yana samun ɗari biyu to sai Allah ya aza mai da rigawar da ta wannan kuɗin sai dai kaga kullum kawai sai dai a lallaba ka je ka tambaye duk ma'aikatan kanshi in salarkin ka ta kai ɗari biyu to sai Allah ya kawo ma wasu ɗawainiyoyi daidai da wannan kuɗin naka watakila har da ɗoriya duk in ka ɗauko sai dai ka ɗanyi kullum ji kake baka cika gurin ka ba baka biya bukatun ka ba rayuwa sai ka mutu da gurance gurance cikin zuciyanka ina son in yi kaza kullum watakila ma wannan gurance gurancen su kashe ka saboda haka duka wannan yana nuna mamu aikin hannu da kuma ba aikin hannu nake nihi ba kamar aiki na kai ka samu aikin kanka ko ma menene wallahi wannan yana da muhimmanci yana da muhimmanci cikin rayuwa kar mu dora jiran sai gwamnati ta dauke mu aiki yau gwamnati ba ma ta iyawa da boko sai wana da wana ke yi mutane ba su gane matsayinta ba yanzu kowa ya gano cewa ashe akwai abin lasawa mutum in ɗa goma gare shi to ba zai yarda ba a ce na goman bai yi boko ba kowa sai ya yi yanzu gaba ɗayan mu ƴan Nijar sai mu yi rututu mu zo so muke gwamnati ta ɗauke mai ta kai mu ina don Allah ta kai mu ina ce duk wanda ya boko ya ƙare kawai bai da wani lissahi ko tunani sai gwamnati ta ɗauke shi to amma kaddara tana ta ɗaukan sai ta ɗauke mu ta kai mu ina ya za ta yi da mu mi na sama ya ci balle ya ba na ƙasa yanzu ba ku ga waɗanda ke ga hannu ma ana fama balle wai wani har murna yake ai an ce za a yi rikarta man wallahi gwamnati za ta ɗauka murna yake yo inda kana da lissahi kanka yana ja diba za ka ga su na cikin mi suke samu su waɗanda suke cikin an riga an ɗauke sun zama yan gwamnati su mi suka samu tukwana balle kai kai murna kai ma ka shigo za ka shigo ku ci gaba da taya juna jaje shi ne kawai abin da za ku kullum ku tsaye ku ɗora jaje wallahi kaza kaza ku ta turanci ga banza saboda haka ‘yan uwa babban abin da ke gina rayuwa kuma yake taimakon mutum babu kawar mutum ya tashi ya nemi na kanshi ya zauna da gindin kanshi kamata a ce duk wanda ya karatu wannan babban jami'ai kamar haɗe ya ƙare kowane ɗaya to yana da wato wata proje wadda zai shiryawa wanda insha Allahu karamci a samu mutum dubu karkashin shi wanda ba su yi karatu ba wanda suna nan su ma suna samun abin da za su ci amma shi zai zama kai ka zo uwa kwance diya kwance ya zama kai da ake ganin kai ne kai karatu kan waye ka san boko yanzu kai kake jaje baka da aiki to shi kuma bakin jahili wanda bai san komai ba shi kuma sai ya kenan wannan ƙasai da Allah ta'ala ya halicce ta kuma ya kawo mu ciki so yake a raya ta raya ta yake so ai kai bari da in karanta abin nan na rubuto ina in na duba abin da na rubuto ta kila eh wato yana daga cikin yana daga cikin abubuwa wanda za su baka mamaki duk ɗalibin da ya yi karatu ya gama kuma ya tsaya jiran wasu su kama mashi ko wasu su taimake shi to bai karantu bane ko ya karantu wallahi bai karantu bane in dai da gaske yayi karatun boko ya gama kuma ya karantu to koma ba ruwan mu da fakirtan da kai koma mi kai to ya kamata a ce kai kana da kwakwalwa mai ja wadda za ka iya buga lissafi ka gani wani yanzu ƙasa ya kamata in ɗora tarawa ina rairayewa ina sai da mutane ko ko kashi ya kamata in ɗora kwasawa ina mai da shi bushashe ana yin taki da shi ko ko mizan ya kamata a ce kai kana da proje wadda wasu ma za su ci ƙalƙashinka amma kaga ka tsaya kana kallon mutane in ya tsaya kai mutane kake son su taimake ka san abu na farko wanda zai fara samun ka ciwon kaskanci da mutuwar zuciya kawai zuciyarka za ta mutuwa to shi kuma wanda zuciyar shi ta mutu shi kenan ko an wulakanta shi bai jin wannan wulakanci ko an ci mai mutunci bai jin wannan cin mutunci don Allah in mutum ya mutu sai ka zo ka karya shi a ce illa kan mashi kanka ne kama illa duk ɗaya an kara matacce in ji ba haushi da wanda ya riga ya mutu ba shi to wannan mutumin zuciyar shi ta mutu sai ya je wajen roƙo ko wajen maula sai aka mai wulakanci. Gobe ma koma za yi, baya ji, baya ji. To shesa wanda ya yi ilimi, ya yi ilimi ya yi karatu ya gama, wallahi babu zancen ya tsaya neman kai ko ubanka bai kamata ba ka nemi ya kama maka. Banka wanda ya haihe ka ko, ka bar shi shi rayuwar shi daban, tana yiwa in ka ɗan yi wani moci, sai Allah ya sa naka albarka, hashi sai ya dawo yana nema gare ka. amma wallahi rashin moci ne rashin moci ne duka matsalar rayuwar mu da kawai da an dan motsa an yi haka an yi haka shi Allah sai ya gudanar da sauran ya ida ma aran nasa man danahum hana indahum wa man akramatuhu izzatun nafsi ukrima mutane da kake gani duk wanda yayi kokarin sai ya kusance su wajen neman abin su to zai zama kaskantacce amma duk wanda zuciyar shi ta zama zuciya mai izza da karamci baya jiran wani baya neman na wani to sai ga suna karrama shi suna mutunta shi suna girmama shi wani malami mai hikima yake cewa yake cewa mutane suna kallon kamar ina da sanyi sanyi da su ba na matse masu يقولون فيك يقولون لي فيك انقباض وانما راوا رجلا عن موقف الذل اهجما yace su ko basu sani ba ni wani irin mutum ne wanda ban yadda ba da kaskanci shi yasa kwata kwata ma mu'amala ta da mutane take nesa da nesa yace ban yadda ba da kaskanci saboda su mutane duk wanda yake tunkara su yake neman ya jawo su to wulakantar da shi suke wanda yake nuna yana nesa da su sun yi girmama shi to Yoda ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mama haka. Wani sahabi ya zo ya ce, Ya ma'aikin Allah, ina son ka gaya mana abin da in na aikata shi mutane za su so ni, me ya ce? Tambayar da ya yi, Ya ma'aikin Allah, so ne ke ka faɗa mani wani aiki, wanda in na aikata Allah zai ƙaunace ni, kuma mutane za su ƙaunace ni. Sai manzan Allah ba shi amsa ya ce, Abin da za ka yi Allah ya ƙaunace ka, ka yi zuhudu a duniya, kar ka zamo bawan duniya. kakka zama bawan duniya to in kai haka shi Allah zai kaunace ka abinda za ka yi mutane su kaunace ka ka nisanci abin da ke hannun mutane ya zama ba ka da kwaɗayin ba ka jiran wani ko babanka ba ka jiran ya maka abu to in kai haka za su kaunace ka don Allah ko babanka wanda ya haihe ka ya zama na ba kai ɗaya bane gare shi ku da yawa amma sai ya zama kai ka hisha mai kai wajen buƙatoci kullum ma in ka bullo da ya ganka kana tusa kai to ya sa awwal ya zo da buƙatoci kawai da ya gane ka kawai ya san akwai akwai wata bukata ya kaunace ka kawai sai ji yana kaunar ka saboda kana yawan roƙon shi ko sai ji wallahi kaunar ka yake ya hisan ka cikin ɗayan shi yo ai wani bi da ma ya gane ka zai ƙara murza gashin bakin shi ya ƙara huska ya gyara to to to me akai me kuma akai sai zama kai kawai abin kyama ne an san da ka zo kawai za ka yi zanen bukatoci ne daga cikin abubuwan da suke nuna mamu muhimmancin aiki da kuma dogaro da kai. Abu na farko shine wannan cikin shi akwai tabbatar da bautar Allah da aikin halal saboda aiki na halal idan mutum ya inganta niyyar shi to yakan iya zame mai ibada kaga ai asalin aikin halal na neman abin da zaka samu ka rayu asalin shi halal ne go to amma ita halal in mutum niyyar shi ta zamo mai kyau sai ta zame mai sanadiyya na samun kusanci ga Allah. Ma'ana da aikinka wanda kake yi na dogaro ga kai, kana ƙara samun kusanci ga Allah. Shesa, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Babu wani mutum da ya taɓa cin wani abinci mahi alheri, kamar wanda ya ci abinci ta hanyar aikin hannun shi. Mahi alherin abincin da zaka ci, shine abincin da ta hanyar aikin hannunka ka samu. Kaga mutum ya yi zuwa ya samu, wallahi wannan ba ƙaramin daraja ba ce. Kuma in kana son tsiya ta sabko maka da bala'i, ka je ka ci dukiyar mai aikin mai aikin hannu wanda wahala ya yi ya sha zuwa ya samu kuɗi, to ka je ka ci irin wannan dukiyar. In dai kana shakku wai Allah yana kama azzalumai ma ko ba ya kama su. To ka je ka bari sai ka ga mutumin da ya sha wuya ya yi zuwa ya sha wahala ya aiki sai ka je ka ɗauke mai kuɗin shi. Ina maka rantsuwa da Allah, wallahi sai ka ga sakamako. wallahi sai ka gane shi ko kuma ka zalimce shi shi ya sha wuya ya yi zuwa ka gaya mana a tarihi wane ne wane deje ne wane manaja ne wanda ma'aikata ke kalkashin shi suna zuha suna shan wahala amma yana zalimta su kuma aikin shi ya ci gaba a tarihi waye ya taba haka aikin shi zai taɓarɓare kuma duk wasu rukunai da shika-shikai na lalacewa shi sun tabbata in dai zamana shi gurin shi shine wannan masu shan wuya su sha zuwa su sa wahala kawai su ne zai dora danne ma haƙi yana canye masu ko to Allah kan ma ka mai addu'a dan ko ba kai ba sai Allah kama shi saboda haka yana da kyau annabi Dawuda alaihi salam cikin annabawan Allah shi ya kasance baya cin abinci a rayuwar shi baya cin abinci kawai hakan sai wanda ya ta aikin hannun shi kawai ka kawo mai abinci ka ce kyauta ne sai dai shi ma ya bada kyauta kawai ka kawo mai abinci ka ce a zo a ci ya ce a shi baya cin abinci ma ne kwata kwata sai in ta hanyar aikin hannun shi ne ya samu wannan abincin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari to ka dibi qur'ani ka karanta qur'ani ka ji yanda Allah yake jinjina mashi yake yaban shi game da mi game da ayyukan shi wanda yake yi Allah ta'ala wato yace i'malu ala Dawud shukura wa qalilun min ibadiy shakur Allah ta'ala ya hore masu aljannu ya amaluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat shugaban makera na duniya kenan annabi Dawud inda annabi Dawud ya ci gaba da rayuwa har zuwa yanzu da kaga technology da zai kawo a bangaren kere-kere wallahi ba za a hishi ba ai kowane zamani Allah yana hore ma annabin zamanin abinda mutanen zamanin suke takama da shi ina tabbatar ma da inda wanga zamanin namu za a turo annabi da annabin technology da za a turo shi da ba su bane babban abin da ake tunkahu da shi ake takama to da wannan annabi in ya zo da wata technology da sai ka yi mamaki to inda annabi dawuda ya kai yanzu da ka ga jiragen da annabi dawuda yake kerawa watakila sai ya kera jirgi mai bacewa wanda shi in ya tashi ba wai dan can ganshi ba kai bacewa ne za kuma ba irin wannan ba na America wanda ya bace aka halbo shi a wannan wannan bai bace ba kenan aga kwana kwanan nan wanda ya bace aka halbo ko to ba wannan ba bacewa bace in ka bace kawai ya kamata a ce ba a ganin ka suna ta jiji da kai wai su jirgin su ai bacewa yake ba a ganin shi ba a ganin aka aka dauko jirgi aka halbo shi gaba ɗaya bataccan yana cikin bacewar tashi aka halbo to ba wannan hiran da kaga abubuwan da annabi Dawud zai ka kana ganin yanzu yanda dan adam ya ci gaba Allah ya bude mai kwakwalwa duk wasu ababe cikin sauki da a tura sako sai a ɗan lokaci amma dan da nan yanzu sako sai ya je komi to wataƙila inda akwai annabi dawo da har zuwa yanzu saboda shi ne shugaban makera shi da ba tura saƙo ba ne a'a ɗan adam zai ɗora turawa da kanshi da yanzu ana son a tura ka america kawai sai saka cikin salula ko cikin wata na'ura kawai kama a kyamata har kai saboda haka eh, ya kamata mu gano cewa addininmu na musulunci fa babu wani ɓangare ko wani kote wanda yake baya ciki duk inda za ka taɓowa a lungunan rayuwa ko, da musulunci ya haska maka a nan wurin. Abu na biyu, daga cikin abin da ke nuna mahimmancin aikin hannu, shi ne wato mutum yana wadatar da kan shi game da roƙon mutane. Ali ibn Abi Talib, yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa, La takhda anna li makhluqin ala tama'in fa inna dhalika wahanun minka fid din. استرزق الله مما في خزائنه فإنما الأمر بين الكاف والنون إن الذي أنت ترجوه وتأمنه من البرية مسكين بن مسكين yace kar ka saki ka kaskantar da kanka dan kwaɗayi ga wani ɗan adam ko ma wane ne kar ka saki ka tozartar da kanka ka kaskantar da kanka saboda jiran a ce maka ungo yace a'a fa inna zalika lalle yin haka wahanun minka fid din yana nuna kana da raunin addini duk mutumin da da gaske ne yana da addini wallahi bai ɗaukar tozarci da ƙasƙanci na neman lomato ya ce istar laha ka bi hanyoyi wanda za ka neman arziki daga wajen Allah ka nemi arziki daga wajen Allah min ma fi khaza'inihi daga cikin abin da ke cikin taskokin arzikin shi fa inna mal amru bainal kafi wan nun shi Allah al'amarin shi tsakanin kafin da nunin ne kun fa yakun an gama ya ce, Kaga wannan wanda kake jiran ya samo ya baka, innan lazi an tatar juhu wa ta'amunuhu min albariyati daga cikin mutane ‘yan Adam, miskinu bin miskin, wani miskini ne ɗan gidan wani miskini. Shi kan shi abin da ka taɓa ganin mawadaci da idonka? Allah ku gaya mana cikin kuwa taɓa ganin mawadaci. Eh? To, amma mun taɓa ganin mai kuɗi ko ba mu taɓa ba, ni dai na sha ganin masu kuɗi. Mawadaci dai ne har yanzu Allah bai haɗa ni da shi ba. kun san waye mawadaci? To me wadata? Me wadata? Kafin talla wadata. Huh? Bukata, wadata shine zamo ba kasan abu ko? Wadata kenan. Eh ce aiwa ne shi ya wadatu da mu ma, rayuwar shi yake ba shi ba mu, kenan kawai bai da bukatan ku. to aka ce wanga ya wadatu da kuɗi, me ake nihi? Ba ya da su kuma ba ya son su. Amma sai ka tara kuɗi kana ta jerawa, kai mawadaci ne, amma buƙaci ne kai. To don haka duk inda ka ga wani mai kuɗi, duk tulun kuɗin shi, aka ce wa kowa kuɗi a Afirka sai ka ce ne. To je ka ga yadda ya kowa haukan neman su kuma, don ka gana wannan ba mawadaci ba ne. wanda ya fi kowa kuɗi a ka'ida ta rayuwa suka tarra kuma ya fi kowa yin hanyoyin neman kuɗi. Ya fi kowa yana da, kamfanin kaza, yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza, kuma shi yayi kowa kuɗi wannan yana nuna maka ashe Ali bin Abi Talib yayi gaskiya duk wani wanda kake fatan samu wajen shi miskini ne dan gidan miskini mai abin gaba ɗaya shine Allah don haka ka nema wajen shi ka tashi ka shirya ma kanka hanyar neman kuɗi daga cikin abin da yake nuna mahimmancin wato mutum ya sama ma kanshi aikin yi ya dogara ga kanshi shine tabbatarwa kai da izza da karama wannan na riga na gabatar na magana a kanshi cewa mutum zai tsare mutuncin shi mutum zai zama yana da izza zaka ma zaka zamantowa kai ba yaron wani bane kuma ba wani wanda zai zo ya ma tsawa wallahi rayuwa tana da daɗi lokacin da zama na mutum babu wanda zai mai tsawa yanzu ka imajinan ma'aikata duk yanda ka sha wahala ka kasa kwana cikin dare in dai kana da biro ko kai wani ma'aikaci ne to sahiyan nan tana yi ka so ko baka so ba ta ma daɗi ko bata ma daɗi ba dole sai ka tashi ka tai ko ba haka nan bane suke yanzu wannan rayuwa ce mai daɗi to amma idan projen ka gare ka harakar ka ce kayan ka ne sana'an ka ne aikin ka ne in ka je in kana so sai kai kwana sai karhe goma na sahi in kana so sai karfe sha biyu na sahi in kana so sai lokacin da kaga dama babu wani wanda zai zo ya ma haɗa ko ya ma mazurrai kaga wannan ciki akwai samun karamci da izza a ciki yana daga cikin abin da yake nuna mama muhimmancin samar wa kai aikin yi shine zaka dafa zaka kama wajen haɓaka tattalin arziki da kuma yi wa al'umma ka hidima yau in mutum yana da wata haraka wadda ya buɗe tashi shi ya amfana kuma jama'ar shi ta amfana. Yana daga cikin abin da yake nuna mana mahimmancin haka, wato, hakan yana tabbatar da manuha babba wadda daga cikin manuhohin da ya sama Allah ya halici ɗan adam bisa ban ƙasa. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah ta'ala ya ce, huwa an sha'akun min al'ard shi ne ƙirƙiri halitta ko daga ƙasa sai ya ce, wasta amara kun fiha, kuma ya neme ku kuraya. Me ista amara ku? ista'amarakum ma'anan shi talaba minkum an ta'miruha talaba minkum imarat al-ard ya nema gare ku ku raya wannan ƙasa ya ne za a raya ƙasa shine da mana kowa yana da harkokin da yake wanga yana noma wanga yana kiyo wanga wato wanga yana kasuwanci wanga yana da wato wata ma'aikata da ya buɗa ta gyaran kaza wanga yana wannan shine kenan ana raya ƙasa to yana tabbatar da wannan babban manufai yana daga cikin abin da ke nuna mamu wato babban mahimmanci na wannan, to an nuna mana kamar lokacin ya kusa ƙarewa, duka duka minti talatin ya saura aka ci. To, kenan in yi tsallage. To, daga cikin abubuwan da suke nuna wannan daga cikin mahimmancin mutum ya samu ya dogara ga kanshi, kana ƙara wa al'umman musulmi ƙarhi, wallahi duk wanda yake da wata furoje tashi, komin ƙanƙantarta. to insha Allahu dalilin wannan aikin nashi wanda yake ya ƙara wa al'umman musulmi ƙarhi shi kuma duk al'ummar da ka sani a duniya to ƙarhinta daga cikin daga cikin abubuwan ƙarhinta akwai akwai tattalin arziki duk al'ummar da ya zama tattalin arzikinta ƙasa yake to duk abin da kaji tana cewa za ta yi kaza za ta yi kaza sai ta zama kaza to ƙarya ce take dole sai in akwai tattalin arziki sannan ake samun izza a iya gina ababe to yi ya zamana ya zamana wato ƴan ƙasa da a ce mu ƴan Nijar duk wani matashi duk wani saurayi ba ya zaman banza ko da menene yana aikatawa kai da a ce ma matasa na zaman banza a ce wannan fada ce fada zaman kashe wando fada kaza in ka diba sai ka tarda samarin da ke zuwa su jera cikin fadar sun kai goma ko ashirin Bahaushe ya ce wai kare ya ce da zaman banza garami gara lasa ƙafa ko? da zaman banza gara lasa ƙafa, kare ba ya zaman banza, in ya ga yana zaune kawai sai ga yana ɗaga ƙafan shi yana ɗan lasawa ko? To haka kare ya ce, to da ka zauna ka yi zaman banza ko zaman fada, don Allah mi yasa samari matasa na fadoji, in ma sun ƙure ƙwaƙwalwarsu wajen neman aiki ba su samu ba, me yasa ba su share unguwa? kawai su shirya kawai su da su zo su yi ta zama haka za su kamo daga wancan layin har zuwa wancan ƙarshen layin su share kullum su ɗora yin haka dan girma Allah in suna haka ba su kama ba sun kama kuma sun ma al'umma hidima kuma za a sa masu albarka kuma za a yabe su kuma ba za a ƙara ganin su 'yan zaman banza ba dattawa za su ji da ɗan sauki sauki da zaman banza ba wani wani- wani karin magana kuma na bahaushe ya ce wai da zaman banza ƙara aikin kishiya yana ƙara ka tara kishiya kamata aiki da ka yi zama na gaban zago to don haka kamata a ce matasa samari in sun kai su ba su da aikin da za su yi sun yi lissahi sun ga ba su samu ba to don Allah su ɗora share kwalta su ɗora kawai su sa kansu wallahi wannan aikin ko ya yi aikin da suke sa kansu na ɗauka ƙari sai ga wai samari wai su wasu sun ƙare lissahin su ba su da aikin kar su su taru su da yawa su ta daga ƙari suna nishi kawai su ta daga ƙarhe suna nishi suna ajewa don nan wani wannan yanzu wannan daga ƙarhe ka gaya mana kai da ke daga ƙarhe amfanin mi ya maka balle ya amfani wani kai da kanka bai amfane ka ba amma in kuka zo kuka share hanya kawai kuka kamo daga babban titi ku ɗauko daga can wajejen gidan duwan sai ku habra ku te sai kun je di satport ku kuka sa kanku yan fada kaza ne ke yi kaga ko banza za a jinjina muku kuma tana yiwa ma gwamnati ta zo ta sa ma'aikata a ɗauki hoton ku a sa ku a tele a ce wannan ma'aikata ne wasu samari ne yan fada kaza a garin maraɗi su ne suke wannan aikin sun yi tunani sun ga gudunmuwar da ya kamata su ba al'umma su saboda dan Allah nan ba gudunmuwa ba ce to kar ku yi shara ku ɗauke ledodi kaɗai ku ce mu fada cintan ledodi ce kawai kun taru ba ku da aikin yi sai ku ɗora bi gari gari duk inda wata leda take ku za ku ɗauke ta wallahi in kuka cinci ledodin nan kuka tara za ku samu wasu wanda za su zo su kuma ledodin suke bukata wallahi ai shi yasa nace muku babu aikin renawa kai abin da kake renawa shi wani shi yake bukata yanzu in za za ku je ku ta cintan ledoji kuna cika buhuwa kuna ajewa kuna ganin shara ce to sai a samu wani kwatsam shi kuma ledojin nan yake nema ruwa jalla zai sayi su yana da wata proje tashi wadda da ledoji ake yi. don haka ko menene yanzu nan wurin ‘yan boko suke cewa an gano cewa sharawa ga ta banza ana iya yin taki da ita, sharawa ga ana iya shirya ta ta zama taki wanda zai ɗora amfanar mutane. Kenan a duniya Allah bai halicci wani abu ba wanda kawai ga banza ne ba ya da wani amfani ga komi da kake gani. To shi yasa in, in, in, in ka ƙware kanka wajen lissahi ka binciki waɗanda suke masana su taimaka maka wajen ba da shawara. Daga cikin abin da yake nuna mahimmancin haka duk mai aikin kanshi. duk wanda yake da wani aiki na kanshi da yake yi to wannan zai taimaka mashi ya ɗauki wani babban nauyi wanda Allah ya ɗora shi ne nauyin kula da iyali me yasa kaga yanzu yawanci in kaji ana faɗa gidajen talakawa ne da wuya kaga gidan mai kuɗi ko wanda yake da babban harka yana samun kuɗi kaga ana hayaniya gidan shi wahala ke da kai amma da ka ji ana tsawa ka ji wata mata tana billahi allazi la ilaha illa huwa sai ka ba ni takarda in dai ka haihu ga uwarka to ka sake ni kamin ran da ka bincika sai ka tar da gidan wani talaka ne wataƙilan ma in zai huta sai an yi rigima wajen kuɗin kayan miya da shi da ita to ya za a yi rayuwa ta tai amma in ya zamana kana da aikin kanka wallahi wannan bai faruwa gare ka wani mai hikima ya ce zarini lil ghina as'a fa inni ra'aytu an-nasa sharrahumul faqiru wa ahwanuhum wa adnahum alaihim wa in amsalahu fadlun wa khairu يباعده القريب وتزدريه حليلته وينهره الصغير قليل ذنبه والذنب جم ولكن للغنى رب غفور yace ni shaha mana lahiya kawai in ta in nemi na kaina in dage in yi aiki zarini lil ghina as'a me yasa kace haka yace fa inni ra'aytu an-nasa sharruhumul faqir saboda nayi nazari na gano mahi sharrin mutane mahi kaskancin mutane shine talaka yace mi talaka kawai an rena shi cikin jama'a kawai shine kaskantacce yubaiduhul qaribu makusancin shi ma ke nisa da shi makusanci wanda zaka ji ana ai wala uwan mu dai uban mu dai kai mi wannan yana ya kai ya nisa yake da kai bai son harkarka wa tazdarihi halilatuhu kuma matar shi ta rena shi wa yarhanuhu saghiru kuma dan yaro karami sai ƙora tabka mai tsawa yana kan sai ya zabura ya juye ce menene su aka ce ana kiran ka ya ce kai ya kai baka ida kwashe sharan ba an ce ka je ka kwashe waccan sharan dan karamin yaro zai dora tabka ma tsawa sai ka girgiza in kai laihi dan kaɗan kana talaka za a girmama shi ai ta gai wanda ya aikata kaza wallahi tallahi ai ko zamantakewa ko a gwamnatance duk yanda a ƙasa ake sa a yi adalci sai dai a kamanta malam wani mutum ya yi ƙarfin wulaƙanci saboda akwai dala shi yasa wani ya ce asuni irdi bi mali la udannisuhu la barakallahu ba'da al-irdi bil mali ni ina tsare mutunci na da kuɗi na wanda na samu da su nake ba mutunci na kariya yace in dai kana da kuɗi kuma mutuncin ka zai tabuwa to kada Allah ya sanya mu dukiyarka albarka dukiyarka cinan na dukiya ce dan ka san wani yana ji yana gani sai ya tozarta wai bai iya huddo kuɗin ga su akwai yana tabin hanyoyi a gyara a gyara asali ya shiga kaskanci kuma gaban zaga kuɗin aje wannan mai hikiman ya ce a hatalu lil mali in auda fa ajma'ahu wa lastu lil ardi in auda bi muhtali yace a ita dukiya ina iya tashi tsaye in bi hanyoyi in nemo ta in ta in na rasa ta yace shi kuma mutunci wa in na rasa shi ina zan nemo shi yana cikin amfanin dukiya tsaron mutunci saboda haka shi wanda ba ya da dukiya wallahi laihin shi karami ma babban amma shi kuma mawadaci shi sai a ɗora ka gaya mai ai Allah mai gafara ne mai jin kai ko malamai ne suka suna janyo mai gafara Allah da jin kai Allah ko eh a ai kokarin da kuke ai insha Allah ai sai dai Allah ya karba dai shi talaka in yayi laihi sai a girmama shi yanzu ka je ka je justice ka gani ba wai ina ina suka shari'a ba ko kuma ban yarda da aikin su ba a'a misali ne nake bada idan ka je justice ka gani sai ka tarda idan talaka aka ce wannan mutumin barawo ne ya yi sata ya sato miliyan guda ya ana mai shari'a sai kama a tada duniya miliyan guda ya sato eh kai kaza kaza kaza kaga shari'a ake yi mashi saboda talaka ne ya sata amma a kote ɗaya akwai wanda ba miliyan ba miliyar ba miliyar guda ba miliyar ɗari ya danne kuma in an zo sai ga ana duku-duku shi wannan mai shari'a ya san ya ɗauke miliyar ɗari billahi lazi ya sani kuma ya san tabbas ya ɗauke amma in ya zo wajen sai ga yana ƙoƙarin yin ruku'i saboda girmamawa yana ƙoƙarin ya mai ruku'i saboda girmamawa wannan kaɗai ya nuna maka ashe wanda ke da ba ɗaya bane da wanda yake da in talaka ya aikata laihi sai a yi ta nuna laihin mai girma ne Allah ya ji kan wani malamin mu ba dan ya mutu ba ya ce, Ai, da kake ganin sata, sata ta hanyar takarda ita ce kalitan sata kuma wadda za a yi sata mai yawa. Ya ce, Amma kana jahili kaskantacce ka zo ka yi ta wahala sai ka sha wuya ka je ka ɗauko tunkiya bisa kanka, ka ka ketara katanga da ita ko ka ɗauko moto ka yi wane ne, kuma, kuma dandana an yi rab da kai. Ya ce, Bari in baka wani misali, ya ce, Ka san ‘yan hoshi, a tara manyan ‘yan hoshi, a cewan ga su suka fi kowa iya hoshi da makami. to a kai su wata jaha duk jihar da suka sabka gwamnan jihar ya yi su sata sata shi ta lokaci ɗaya sai ta biya su sata su ta shekara gaba ɗaya amma kuma su wane ne ɗayan banza su su wane ne abin renawa su su wane ne abin tar da Allah wadai su ya ana zancen yan iska da masu ɓata gari a duniya su wa ake kawowa su me yasa saboda bambancin wato sani da rashin sani kenan don haka ƴan uwa yana daga cikin abin da abu dai na ƙarshe ina son in rihe wannan in je ga fuwan na gaba abu na ƙarshe wanda zan faɗi shine samar da aiki a musulunci ba wai hanya ba ce kawai ta mutum ya ya tara ma kanshi kuɗi kaɗai a hanya ce ta ka samu kusancin Allah hanya ce ta zamanto ka iya tabbatar da bautan Allah ka iya zama da gindin kanka kana hidimtawa al'ummanka kana ƙarfafa musu abu na gaba da nake so in yi magana shine wato wanda ya zamanto shi baya da aikin yi wani irin hatsirra ne da matsaloli wanda suke samun shi kuma dalilin shi al'umma take fama da matsaloli to suna da yawa amma zan faɗi ko misali biyu ko uku daga cikin matsalolin haka na farko dai kamar yadda na gayi cikin karatun baya za ka rayu ƙasƙantacce wulaƙantacce in dai baka da aikin yi ko to wannan yana cikin abin da shi sa wato malam tahir yake yawan maimaita cewa duk mutumin da ya haɗa ci ci ci guda uku to akwai matsala ya zama ka haɗa jahilci da mi kuma da ragwanci sai mi zai biyo baya sai kaskanci shi kuma sai ya haifan ma da talauci to kaga waɗannan ci ci ci ɗin jere suke ya zama kana da jahil ci sai mu yabe baya kuma bayan jahilci zama kana da raggon ci to inda ma ba su haɗu ba ya zama jahilci ne kaɗai amma ba rago ba ne ko ga jahilci ga raggonci kunku bisa kunku kenan to sai kaskanci ya biyo baya da tozarci don haka bahaushe yana cewa duk mutumin da ya miƙa hannu to ba zai miƙa ƙafa ba duk mutumin da ya miƙa hannun shi to ba zai iya miƙe ƙafar shi ba me ake nihi da wannan karin magana duk wanda za ka tara hannu ya baka to ƙarya kake ka mashi iko me yasa kake ganin wasu masu shari'a shari'a na ba su wahala mutum ya yi karatun shari'a kuma ya san dokokinta amma sai zama yana karɓan kyaututtukan wasu shi yasa duk mai shari'a bai kamata bai karɓi kyauta kyauta ma shi haramun ne gare shi kamar kwamisar misali bai daidai bane kana kwamisar wani ya baka kyauta ko ya baka ragon laye ka amsa saboda duk wanda ya miƙe hannu bai miƙe ƙafa duk wanda yake babba kamar gwamnan jiha yanzu nan cikin iskancin zamani aka ɗauki mutum gwamnan jiha ko kwamisar ko mara ba kyaututtuka ake ba shi ba radda ma ya sauka garin ran nan ya arziki suka ce ga wani sabon gwamna na an kawo duk inda wani munafiki yake ɗan kasuwa da azzalimi masu ɗan iskan gari dai a takaice su za su fara kawo ma ziyara kuma duk wanda ya zo sai ya biyo ma da kyauta Allah shi kan wani gwamna da aka yi a nan maraɗi na soja ko da aka kawo shi an yi juyin mulki wata shekara aka kawo shi sai 'yan kasuwa marasa gaskiya suka yi ta zuwa da kyaututtuka duk wanda ya zo sai ce ku riƙe mana shi duk wanda ya zo sai ce a riƙe shi sai an bincike shi me ya harakan ka me kake yi kuma me yasa ka kawo kenan shi yana da kai ya san da dama duk in aka ba mutum matsayi to harkon wanda yake neman ya gyara alaka da shi shine mara gaskiya shine na harkon wanda yake nema to mutumin da ya san shi harkan shi normal ne babu wani ciwaciwa ina tsayawa sai ya zo har ma gaida ka ba wajibi bane ya ce sai ya zo gaida amma sai ga an ce ah mu ne kwamitin yan kasuwa na kaza mun zo mu gaishe ka a matsayinka na kaza eh kuma ga wato kamfalan kaya nan guda sattin muka dinko muka kawo maka wanga shi dan kasuwa sai zo maka da kazan jazabi ya ce ma shine alhaji wane kasuwancin shi da harkan shi kaza kaza ya zo ya ma sannu da zuwa kuma ya taya ka murna da wannan matsayi da Allah ya baka kuma ga wannan sai ga danna ana ta bayar da kyaututtuka hakan nan Nijar aka samu wata mace ita ma wadda yanzu ita ce firefe a nan age Allah ya saka mata da alheri polisi ce kuma muna jin labarukan kokarin ta da yadda take jajircewa wajen aiki akan gaskiya ba ta san nuku-nuku kame a kai ta age tun kamin ma wannan mulkin na sucani an taba kai ta wani wuri wani wani wani gari ne ba sai na ga shi ba an kasuwan garin sai suka tattaro kuɗi suka kawo mata sai da suka haɗa kusan miliyan arba'in sai aka kawo mata aka ce suwana da suwana da suwana suka haɗu suka ce a kawo miki sai ta ce ni ce na mine ni mi na masu aikin mi na masu a ce a kawai sun ce dai a gashi nan wurin a ɗan shirye-shirye na kama aiki sai ta ce to aje a aje su ko da ta karɓa sai ta kai su aka aje su kote ta ce ka wanda ya taɓa su ana nan ta fara aiki kawai sai aka kamo wani da ƙwaya aka kawo za a hukunta shi sai ta ji ana ta kiranta ta ko'ina. Ga ai alhaji wani wannan wanda shi ne ya hiba da gudunmuwa sosai cikin miliyan arba'in ɗin nan da aka kawo mai. To shi kaza ya bada lokacin da aka haɗa wannan miliyan arba'in ɗin shi ne yake neman a sa baki kayan shi ne aka riƙe wai kayan shi. To daga nan kawai sai ta kirawo su tan masa waɗa. ta huddo kuɗin ta nuna masa ta ce kun ga kuɗin da kuka tattara nan wurin ta ce duk wanda yake tunanin ya bani wani cin hanci ko ya bani wani abu ta ce wallahi ƙarya yake ta ce ita aiki ta zo kuma ƙasa za ta hidimtawa kuma za ta yi tsakaninta da Allah domin ita musulma ce za ta tsare gaskiya tan masa faɗa to hanna a yadda take tana nan tana ta baza capacity nan ma a ga inda take domin ko kwanakin baya wani daga cikin liman ma a shi yake bani labari ya ce wasu malaman gidan sarki sun ɗanyi wani ƙi da ƙaƙa akan rubuta cike da kuɗin wasu marayu rigima ta kai rigima sai aka ce a je wajenta ko da aka zo wajenta ga limamai da raunansu sai ta ce masa to yin so nake sai kun ja mana ma ayar da ta ce ya halatta wai rigima suke su limaman wajen rabawa shi ne rigima ta gagara aka je wajen ta shari'a ta ce to yanzu da farko sai kun gaya mana aya ko hadisi ba wanda ta ce za halatta ku ci ga kuɗin limamai suka ɗora kallon juna ana ran ke daɗe da yake dama furan ko arab tai ta ce sai kun karanto mana aya ko hadisi wanda ya nuna muku cewa ku kuna da haƙƙi cikin wanga duki ya ce in kuma ba ku da ba ku iya karantarwa to ku tashi ni zan je in maida ma marayu haƙƙinsu wallahi ƙarshe tashi suka yi ba su da haka aka yi to da haka gani wato mutumin duk mutumin da zai miƙa hannu ya karɓa wallahi ko ma'aikaci ne ka aikin kama ba za ka iya yin shi ba wallahi ba ka iyawa in dai kana miƙa hannu ka karɓa ko duk wanda ya miƙa hannu ba zai miƙe ƙafa ba ya kamata kowa ya harrace wannan ka'ida duk wanda ya miƙa hannu to ba zai miƙe ƙafa ba wa za kama iko alhali kuma kake zuwa yana baka yaushe za ka hukunta alhaji wani alhali shi ke ɗauke da nauyinka kana matsayin mai shari'a ka ce baya da gaskiya ya zo shari'a wajenka alhali kuma shi ke baka ragon layya duk kowace sallah alhali shi ke sai ma kaza alhali shi ke ma kaza ba yayyewa dan adam zuciyar shi ba ta iya wulakanta da mutumin da ke kyautata mashi haka Allah ya halicci zuciyar dan adam to shi yasa aikin ka ba zai yi ba matakar ya zamana kana mika hannunka bari in baku wani misali dan ku gano duk wanda ya miƙe hannu ba ya miƙe kafa duk wanda ya miƙe hannu ba ya miƙa kafa wani mai kuɗi ne cikin shahararrun masu kuɗi na nan Afirka ba sai na faɗi sunan shi ba to shi yana da wani babban falo inda yake zuwa ana ɗan shakatawa in yadda ya fito dama nan yake zuwa to in ya zo manya-manyan abokan shi da manya-manyan abokan harakoki nan suke zuwa su tarra shi ana kawo mai lissafi to akwai wani abokin shi wanda shi aboki ne tun na yarinta ka san abokin yarinta akwai gadara e shi ji yake wai duk matsayin ma yana iya zuwa ya dunguri kanka eh eh ga wai abokinka ne na yarinta wai yanzu ka zama wani komando a soji amma sai ya zo yana ma ɗebe ma hulla saboda jahilci da rashin ko kana sarki ya zo ya ci mutuncin to shi abokin shi ne tun na yarinta ba cin mutuncin shi yayi ba ko gadara kawai dai in ya shigo wannan majalisin na wannan mai kuɗin kujera irin wadda mai kuɗin yake zama dama akwai irin tashi shi kuma wannan an aje ne saboda manyan abokan harakan shi to da ya zo kawai sai ya zo ya zauna sai a ji kafar shi guda bisa guda to duk in an zo tashi an za a tai gida shi mai kuɗin sai ya ba kowa kuɗaɗe ka ɗauka example misali a ce sai ya ba kowa jikka ɗari ɗari ya ce ta gida wannan kawai na taya shi zama ne shi kuma wannan wanda yake zama kusa da shi sai ya fuska ya kyale shi sai ya ga ya ba kowa aka yi kwana ɗaya kwana biyu aka taya kawai sai ya fara tambayar wasu cikin abokan zamansu yana wai ni alhaji wani ban san me yake nihi ba duk in an zo tashi na wurin sai in ga ya ba kowa kuɗi ya ba kowa kuɗi amma ni kawai ya kyale ni sai dai ya gaisa da ni ya mana dariya sai ce mashi ka san ko me yasa ya ce wannan kujerai zaman da kake zaman jikkakka ɗari ne kake ya ce in kana so ka samu bari in gaya ma gobe in ka zo kakka zauna wannan kujerun wanda irin wanda yake zama in ka zo ka zauna irin wanda mu muke zaunawa ka gani ko da aka zo ka sai ce a haka ne ko da aka zo kan sai koma gehe zauna cikin wacce ko da aka zo yana rarraba yana rarraba yana kawo gare shi sai ya huddo zai bashi sai ya ce wallahi sai ka bani hanna baya saboda ya ce wallahi sai ka bani hanna baya da don warko baka gaya mana cewa wannan bukatar ce nake zauna ya ce ya amfani wacce kun daidai in zauna wacce kujera ce ya ce ciyar mai to shi ma mai kuɗi sai ya wuce da dariya ya ta dariya abin ya bashi dariya sai ya bashi hannu baya wanda bai bashi ba yana ya nuna mai yanzu ya karantu ke to kaga kenan yana nuna ma kullum in dai zaka nuna izza kana da izza to ya zama kai ma kana da amma in ba kada ka nuna izza to ba yayyuwa ba yayyuwa ka miƙa ka miƙe ƙafa kuma ka miƙe hannu ba yayyuwa dole in dai ka miƙa hannu to ka takon ka ƙafa daga cikin tasirin rishin neman na kai, za ka sa mutane su ɗora ƙyamarka, duk wanda yake zaune baya da aikin yi, to gaba ɗaya mutane ƙiyayya suke da shi kuma in ka tambaye su me yasa suke ƙiyayya da shi su ma ba su sani, su ma ba su san dalili ba. Wani mai hikima yake cewa yamshil faqiru wa kullu shay'in zidduhu wan nasu taghliqu dunahu abwabaha hatta al-kilabu idha ra'at rajul ghina نبحت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها yace wato shi talaka wanda baya da komi kuma baya nema to duk kowa ma baya ƙaunar shi kowa maƙiyin shi ya ce wa yaral adawata la yara asbabaha zai ɗora ganin kiyayya amma bai san dalili ba kan sai ga mutane duk sun giggince mai sun canza mai bai san miye masu ba laihin miye masu kai ko a gidansu ba a shawara da shi ko a yi shawara da shi sai ga gashi shine babba yana ta takama ai ni ne babba duka gidan nan alhaji wani ai duk annaina ne duka zana su to amma wallahi da wata haraka ta taso kamai a gaya mai sau ɗaya an gaya ma alhaji wani sau ɗari shi za sai a ce alhaji ya kuka gani in ya zo yana tawaɗa yanzu gidan nan gidan nan yanzu ni a matsayina na babba a ce a zo ana kaza ana kaza ko gari mana ba wato wai wani wani ma bawan Allah maciyaci sai aka ana biki gidansu bai sani ba kawai sahiya ta yi ko da ya leko sai gidan ya cika da jama'a maza da mata ana ta haraka sai ya ji haushi to dai ba ƙaramin ɗan iska ba ne na unguwarsu mubarak ba ƙaramin tantiri ba ne kawai da ya ji haushi wai yanzu shi matsayin shi na babba a gida kuma ga ana ana biki har ma gida ya cika ba a gaya mai ba kawai sai sai ce na san maganin su da ya shiga ɗaki sai ya hudda kayan shi yayin sun tir gaba ɗaya kawai sai ya huto kuma da ya huto sai ya ɗauko kwaranga ya aza ya ce zai tattaka ya haushi giwa inda mata suke zaune gaba ɗaya mata gaba ɗaya sai ɗauko kwaranga na wurin gaba ɗaya ‘yan uwanshi dangi suka taso suka zaburo ana ta ba shi haƙuri wana dan Allah ka yi haƙuri dan Allah wana ka yi haƙuri ya ce a shi ba ruwan shi ya hoto waje har waje ya hoto kirara duka taron ya yawace shi ya ce shi za a ma iskanci a cikin gida a ce ana biki gidansu ya ce kawai ba a gaya mai ya ce mesa ba a gaya mai ba aka yi ta bashi haƙuri ya haƙuri don Allah ya haƙuri to mi ka a gaya ma tsayen mi za ka yi mi za ka aikata wa aka gaya maka ko an gaya ma babu abin da za a samu a kanka ba wata shawara kwarai saboda ba karatu sannan kuma babu wani ungo to sai gaya ma ɓata lokaci saboda haka idan mutum ya zamanto shi in ka zama ba ka da aikin yi bari in gaya maka ba wai zancen al'ummar da kake zama da su ba ka dame su ko ka takura musu ina ma rantsuwa da Allah har karnukan garinku sai sun gane ka karnukan garinku ma sai sun gane ka kuma in kana shakkun haka je wata kwana inda ka san akwai kare wannan gidan ka je kana matsayin talaka mara aikin yi dan zaman kashe wando ka bi ta wajen ka ga in karan ya kyale ka shi yana bambance masu aiki da da masu zaman kashe wando da karan kana shawo kwana zaka ga karan ya zaburo yana ta haushi ko bai cije ka ba yana nihin kai dan zaman kashe wando ne talaka jawabi ne yake maka dan girman Allah ka tsaya ka aje hankalinka da kyau ka gani idan mutum ya zo da dakekiyar mota da kaya na alfarma ya shawo kwana ya zo irin haushin da kare yake yi mashi iri ɗaya ne da wanda yake matalakawa wallahi karen zai ɗora ma haushi na girmamawa kuma in ka gani in ma ya ma haushi za ka kamar kirari ne da rakiya yake ma yana kalkar abin amma in maciyaci ne kai talaka kawai yana nuna kai kawai baka da amfani irin kalan haushin da yake ma daban wu wu wu wu yana kamar cije ka za ka kawai gaba ɗaya yana maka habshi na reni da ƙasƙantarwa da wulaƙantarwa. To karnuka ma suna bambance ‘yan zaman kashe wando da wanda ba su da nai. Daga cikin manya-manyan matsalolin da hakan yake haiharwa ‘yan uwa musulmi, duk mutumin da ya zamanto shi ba ya haihuwar da komi, ba ka haihuwarwa sai dai ka kashe, ba ka samarwa sai dai ka canyi. ba ka rayawa sai dai ka kashe. Da ka samu kan kaga wai ni yanzu a rayuwa ta dan Allah, ni wa ilu, mine ne wanda nake samar ma al'umma suna ƙaruwa da shi. Kattuna kattuna kaga a'a babu, amma dai kana cin abinci. In an dafa kihi aka baka canyewa kake. In an dafa nama aka baka canyewa kake, amma baka iya turka akuya ba ta haihu wata. ka iya cin kihi baka iya kiwon kihi ba ka iya cin nama baka iya kiyan dabbobi ba ka iya wato cin abinci baka iya shirya sanwa ba ko kuma nemo abin da za a shirya sanwa da shi in an yi hura aka baka kashta kan kunnan ka han motsawa yake kana ta yi daɗi amma baka iya noma ba kenan ka zama shine abin da masu ekonomi suke ce ma wato mustahalik suna cewa cikin mutane kashi biyu ne akwai mustahalikun akwai mustasmirun mustahalikun su ne wanda kullun su canyewa suke kullun su ba su kawawa ba abin da suke huddawa sabo wanda kullun akan wannan lissahin ne ya sa kashi wata daga cikin manya na Nijar wai ta ce wai duk mushanni suke canja kuɗin Nijar akan irin wannan lissahin duk da dai jahilci ne wannan shi ma da rashin sani akan ilimi mutum bai faɗin hakan saboda mushanni ba a raina aikinsu to ita abin da ta kalla watakila ma ekonomi ta karanta da ta yi wannan magana saboda shi wanda ya karanta ekonomi kullum bai son ya ga mutum wanda shi canyewa yake bai kawowa mai canyewa bai kawowa da wanda ke rosawa bai ginawa da wanda ke kashewa bai rayawa ya kamata a ce ka zama cikin masu rayawa ba masu kashewa ba masu samarwa ba masu canyewa ba masu badawa ba masu amshewa ba, masu haɓakawa ba masu wato ba masu tawayewa ba, ka zama cikin waɗanda suke raya tattalin arziki. Kar ka zama cikin wancan kaso biyu waɗanda ake ce ma wato waɗanda su ka zama cikin almustasmirun, kar ka zama cikin almustahalikun. Masu samarwa, masu haɓakawa, masu kawo gudunmuwa cikin al'umma, bai masu canyewa ba masu rusawa, ana ginawa, wani mai hikima ce mata ya bulughul bunyana hadda kamalihi idza kunta tabnihi wa ghayruka yahdim yaushe gini zai cika in ya zama kai kana gina wani yana bayan ka yana rushewa ba zai taba cika ba to a dunkule dai cikin matsaloli da cutarwa wanda yake samun duk mutumin da ke zaman kashe wando ba ya tashi ya nemi aiki gaba ɗaya ɗabi'un shi taɓarɓarewa suke wallahi duk mutumin da ka gani shi bai damu da ya nemi aiki ba wanda zai dogaro ka kanshi wanda wasu za ce ko kawai shi da dan zaman kashe wando ne to duk wata muguwar ɗabi'a sanne sanne sai ta shigo shi saboda dan adam Allah ya halice shi dan yayi mi dan yayi rayuwa ko ka rayu da kyau ko ka rayu da kyau ba dai ka zaman banza in ka ki yin aikin kwarai wanda zaka gina kanka gina al'ummanka to yanzu sannu sannu sannu sannu za ka zama barawo wallahi ba tare da kaso ba za ka zama ko kaso ko ka ce ka yi swata saboda dole ne matsayinka na mutum kana da buƙatu a rayuwanka to da ka ji maci kaga kaza dole yanzu salula kadai ta isa ka zama barawo sa kiredi kadai in dai baka da aiki ko wallahi saboda yanzu matasa so suke kowa sai yayi mega shi kuma mega ba aiki bane mai sauki a Niger sai da kuɗi to sai zamana kai yanzu kana son dole sai ka shiga TikTok ka kalle ƴan uwanka ƴan iska dole sai ka iskanci sai ka amma kuma ba ka da kuɗin da za ka yi ba dole ka ɗora ɗaukan na wasu ba ko ka ɗora rikikiya don haka rashin aiki yana haihuwar da barayi yana haihuwar da magulmata ya zama kawai kai gulmace gulmace ne aikinka yana haihuwar da wato shiga cikin sha'anin mutane sai ka kawai kai mutum bai damu da kai ba yana harkan shi amma ka kutsa cikin sha'anin shi yana haihuwar da lalacewa kwakwalwa kawai sai mutum ya ji shi yanzu bai san rayuwar shi bai san ya ji yana da hankali kawai ya ɓadda hankalin shi ya huta sai ya sha ƙwaya ya sha giya ya yi waye yana haihuwar da samun ‘yan fashi da makami da ‘yan ta'adda yana haihuwar da takura ma mutane da cutar da su yana haihuwar da mi yana haihuwar da bin diddigi da sa ido ga mutane kai a dunkule dai yana haihuwar da cutar da al'umma da kuma cutar da kanka da kanka kai da kanka zaka kuntata ma kanka kuma ƙarshe ka kuntata ma al'umma eh yaya mutum za yi ya samu nasara a cikin aikin shi, kuma ya samu albarka cikin aikin da yake, ka buɗe wata furoje kana yi, ko wata sana'a, ko wata haraka, ya za kai ka samu albarka kuma ka samu yin nasara ciki. Daga cikin abubuwan da suke samar da albarka da nasara, akwai gaskiya cikin aiki, ya zama aikinka akwai gaskiya ciki. In ka ce in kayanka kamar harakar ka saidawa ne kake to duk abin da ka saida, ka yadda da abin ingantacce ne kalite ne ba ka kwankwanto ba ka shakkun komi a kan shi ba za ka sai da jabu ba idan kerawa ne kake ba za ka yi kira burabura ba akwai gaskiya in ka ce ma mutum gobe da sahe karfe takwas ka zo za ka tarda na gama to duk abin da ake sai ya tarda ka gama in kai tela ne kace mutum ka- ka dinke mai kayan shi nan da kwana biyu to kwana biyun yana yi duk abin da ake tar da ka gama duk wanda ya zamanto akwai gaskiya cikin aikin shi Allah yana taimakon shi duk wanda ya sa kowane aiki ne kake in dai ka sa gaskiya ciki ko to Allah ta'ala zai taimake ka kuma zai sa albarka cikin aikinka daga cikin abin da ke taimakawa aiki yayi nasara akwai kyautata aiki ya zama aikin naka shi da kanshi kana kyautata shi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina Allah mai girma da daukaka yana son idan ɗayan ku zai aikata aiki ya kyautata aiki musulmi bai kamata bai aiki bura ba ka kyautata bari in bada misali guda yanzu ka shiga cikin gari don Allah ka ɗauki misalin masu sai da abinci kawai sai ka ga wata mace ita kadai tana sai da abinci kattai sirri ta sun yi layi ana ta rugogoniya kai sai kai dibin kamar kyauta take badawa in ka je sai ka tar da ma tsada gare ta in ka bada ɗari ba lalle bane ka goshi kuma shinkawa ce sannan ga sauran mata da yawa na wurin wasu ma ga kura suke yawo da abincin amma su ba a damu da asai nasu ba don Allah tambayar da zan maka menene sirrin da ke sa haka kyautatawa ko me kyautatawa ya zama ka tsaya ka shirya abinka da kyau a akwai wanda su ba su yarda da su kyautata abincinsu ba ba su damu da wannan ba ita dai in dai ya dahu kawai an halhada wasu ma saboda duhun kai wai neman halal ne suke sai su sa ciwa-ciwa ciki wallahi akwai wanda na gani mai sayar da abinci wai in ta je sayan tumati ‘yar kasuwa, tumati ɗanye wannan kaɗai, sai ta ce a batta lalatacce rubabbe. In ta ba dala ɗari sai a ciko mata kwano, ita haka ke birge ta. Sai ta kai shi wajen markaɗe, sai a markaɗe shi gaba ɗaya. Idan aka markaɗe sai ta zo ta bungula cikin miya, sai ta je ta saida. Don haka tsakaninku da Allah, kyautata aiki ko abin da kake da inganta shi, yana janyo albarka ko ba janyawa. yana janyawa kuma sannan yana sa ka yi nasara. To, ka je ka ɗauki wannan example ɗin, dukkanin ko wani mai shago, ko wani mai sai da abinci, ko wani mai sai da kaya, dukkanin ‘yan kasuwanmu, ka ɗauki wannan example ɗin kaɗai. Sai ka tar da in ka tar da wani an hi sayan kayan shi, an yi mai rugogoniya, layi ake da cunkoso, to, insha Allah sai ka tar da akwai kyautatawa cikin lamarin shi. yana tsawaye abin shi da kyau amma kai da ka yi barabara kai neman ma kake ka ha'inci mutane cikin harakarka ko sana'arka ya za a yi ka janyo albarka ko ka ce kana gurin ka su nasara daga cikin abin da ke sanya mutum ya samu cin nasara a cikin ayyukan shi kuma ya janyo albarka cikin aikin shi akwai girmama mutane da ba su kula da muhimmanci ko mi kake sana'a kake ta hannu kasuwanci kake yi ai dole dai sai ka hulɗa da mutane ko wata proje ce za ka yi to mutanen nan da kake hulɗa da su ya zama kana ba su kula da mahimmanci. Wannan mutanenmu suna da ƙaramcin wayewa a kan shi. Nan ne mutanenmu za ka je sayan abu shagon mutum kawai sai ka ga kamar dai ka zo haɗa da shi, ya ɗora dadda tsama baƙan magana. Wai sayan kayan shi ne ka zo, kai ka zo wajen shi, amma to wannan in an yi sa'a ka sayi abun, to kuma yana fatan daga yau ka Allah ya sa ka ƙara dawowa, saboda in ya ishi ishi ishi ishi ya rangaɗe ka yama wata cuta. wallahi tallahi ko kuɗi aka baka gobe za ka dawo saya abu wajen shi ba. To girmama mutane da ba su kula da mahimmanci yana ci. Wato, eh, akwai a Sheikh Malam Khalid Zada gashi nan ya halarto, kenan insha Allah ta'ala zan dunkule kuma zan takaici a gulguje, saboda in ba su dama, da izinin Allah Malam Khalid yana cikin waɗanda suke magabatanmu a nan maraɗi. Manya malaman wanda idan ba mu ce iyayenmu ba ne, to dole ne mu ce magajiyanmu ne, saboda wato yana cikin malumman da nake matukar mutuntawa ina girmama su saboda dalilai guda uku manya dalili na farko wato shine suna cikin wanda suka gabace mu a wajen da'awa an maradi sun rigayi mu fara da'awa ko da muka zo mun tarda wato sun yi nisa sun gyaggyara abubuwa sun ba mu huda kawai muka dora takawa cikin laushi kenan kaga kuma wanda ya rigaye ka cikin abu dole ne zamanto yana da wato daraja da girma dalili na biyu shine wato ɓangaren gabata ta shekaru ko ba su zama iyayenmu ba to magajiyanmu magajawa da ni a shekaru ina iya zama kanan shi na uku watakilan ko na hudu kenan kaga wato kamar yadda aka ce taqdima eh, taqdima eh, ahlul qidam sannan haka abu na uku malam ba wai yana yaban shi ba saboda yana a yana cikin waɗanda wallahi suna tsayawa tsayin daka wajen su shirya maudu'i a wajen da'awa kuma malam ne mai capacity da haka za a ga a ɓangaren abin da ya shahi abin da ya shahi da'awa malam baya shi yasa kuke ganin wasu lokuta ma sai a gaici malam ya karba to saboda mi saboda malam yana da tsari kuma yana girmama da'awa sosai a iya abin da na fahimce shi yana girmama da'awa yana bata muhimmanci yana sa tsari sosai cikin labarin shi sannan kuma in za a yi karatu ana ta yanzu ma maudu'in da nake magana shine kyautatawa ko to duk abin da zaka yi ya kamata ka kyautata yanzu yaushe za a zawa a ce an baka karatu an ce ka zo ka yi sai ka zo kawai gaba ɗaya karatun duka uzurruka ne da kaza wallahi tallahi sai ka ni kaza ya zama ƙarshe kawai wataƙila kana fara ma mutane sun fara kwana to don haka dai a takaice insha Allah ta'ala ina kyautata zaton cewa da izinin Allah abinda malam zai faɗi duka za mu amfana da shi don haka zan dunkule a takaice a gurgurci kenan abu na gaba ‘yan uwa shine zamanto akwai sauƙi ya zama kana da sauƙi wajen mu'amala da mutane kaga sauƙi yana janyo albarka da alkhairi sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace rahimallahu abdan samahan idashtara wa idza ba'a wa idza qtada wa idza qada Allah yayi rahama ga bawa wanda yake da rangwame da sauki idan zai saye yana da sauki idan zai saida yana da sauki idan zai bada bashi yana da sauki idan zai karba yana da sauki Allah ya mai rahama kaga kenan Allah zai sanya rahama cikin lamarinka da wannan yana cikin abin da zai janyo ma albarka to sannan wato haka yawan sadaka kaga sadaka ko da ƴan kaɗan ce wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ya ku ƴan kasuwa ku sani harakan kasuwa ana samun zunubai da sabon Allah da yake shigo ta to ku dora cakuɗa kasuwancin ku da sadaka wani mai nama nama ne yake saidawa tun muna ƴan ƙananu duk wanda aka aika sayan nama sai ya je can yaro sai ya ruga kun san ko saboda mi saboda duk in ka sayi nama wajen shi sai ya baka ƴar baka shi kuma ‘yan baka yana da mahimmanci wajen ɗan yaro musamman a da. Wallahi zai ga wani bai tahiyar da za mu yi wajen shi don mu sau nama tana da nisa, da mu ƙetare sauran masu nama. To cikin harkan ka kakkare na sadaka ko da kaɗan ci. Wani yana bani labari a yamai akwai wani shago, wanda shi shagon duk abin da yake saidawa ya rage dala ishirin akan abin da kawai farashin shi shi duk abin da aka san kuɗin shi in kaza jikka guda ka to shi zai saida jikka ba ishirin to layi ake mashi a shagon. yanzu wani sai ya je ya shawo mai na jikka biyu bai ma sani ba saboda ya zo wajen shi ya sayayya to kaga kenan akwai albarka cikin wannan yana daga cikin abin da wato zan rihe da shi shine misali na Abdurrahman ibn Auf sahabi ne wanda yake jajirtacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi hijira sun baro komi makka sun zo madina sai aka haɗa ‘yan uwantaka ɗan uwan shi sai ya ce zai raba dukiya da shi ya raba gona sai ya ce Allah sa ma albarka cikin dukiya ka nagode gwada mana kasuwa kai a gwada mai kasuwa ya shiga kasuwa dandanan kamin ka ce mi har ya zama cikin hamshakan mashahuran wanda ake zanawa cikin masu arziki ya tashi tsaye Allah ya sanya albarka cikin lamurin shi wani sahabi da ake ce mashi urwatul barik manzon Allah ya tura shi ya yi mai sayayya ya sawo mai rago dabba ya ba shi dinare guda to da yake ƙwararren ɗan kasuwa ne ko da ya je sai ya sayo wata dabba da ya saye sai ya sa ta kasuwa kai tsaye sai aka saye ta da dinari biyu sai ya saida sai ya dawo manzo Allah sallallahu da dabbar da ya aike shi saye kuma da kuɗin shi daidai a sai manzo Allah yake ce mai ya aka yi sai ya ba manzo Allah labari sai manzo Allah ya horin ciki kuma ya karfafa shi ya ce Allah ya sanya ma albarka cikin kasuwancinka sahabbai suka ce wallahi ko ƙasa ya tara ya saida sai ya ci riba saboda ya riga ya samu albarka da manzo Allah sallallahu ya roƙa mai to ƴan uwa akwai maudu'ai guda biyu wanda ban tattauna akan su ba shine maudu'i na abin da ya shahi ribantar lokacin vakansu kinnan ribantar shi wajen nema ma kai aiki to wannan zan barin shi insha Allah ta'ala amma akwai maganganu da yawa wanda na shiryo a nan wurin abinda zan karkare gaba ɗaya akan shi wa'anne hanyoyi ne wanda mutum zai sama ma kansa aikin yi kasan wannan yana da muhimmanci ko ya kamata a gai tunda mun yi ta maganar kwadaitarwa akan mutum ya zamo yana da proje ta kanshi yana da haraka ta kanshi kar ka dogara ga kowa to wani hanyoyi ake bi don ya zama kai ka samu aikin yi shi ne zan ɗan taimaka da abin da na tuno a nan ɓangaren abin na farko dai ana son ya zamanto abin da za ka yi ko ma ne in so samu ne ya zamo wani sabon abu ne za ka kawowa cikin al'umma wanda babu shi kwata-kwata kai za ka ƙyarƙyaro shi wannan in so samu ne haka shi ne yahi kuma shi ne mahihici ya zama ka ƙyarƙyaro wani abu ko kuma ya zamanto misali wato haihuwar da wasu abubuwa ne kamar misali kiyan dabbobi ne kake kullum suna haihuwa suna haɓaka kiyan kashi ne kake suna haihuwa abu ne wanda yake akwai samar da wasu sabin ababe abu na biyu hanya ta biyu ba dole ba don wani sai ta tunanin to ai in na ce zan yi kasuwanci ni ma zan saida ko mi zan yi akwai shi ta abin da zan saida akwai to cikin abubuwan da suke sa mutum ya samu na kanshi shine ka yi nazari ka gani menene abin da babu kai ka dora kawowa kaga kawo abin da babu ko ma menene kakkare na shi in dai babu shi a yankin da kake to ka zama kai zaka dora kawo shi wannan yana cikin hanyoyi wanda mutum zai samu ya samu hanya ta dogaro ga kanshi hanya na gaba shine ya zamanto kai a lissafin ka zaka yi tunanin kusanto da nesa kusantowa da mi nesa abin da yana da nisa ga mutane to kai yanzu ka zo ka kusanto musu da shi ya zama kusa wannan yana cikin hanyoyin ƙarƙare da kuma samun abubuwa wanda wato suke sabbi mutane za su amfana saboda mutane suna buƙatar nesa kullum ta yi kusa ko yanzu in ka tsaya kai lissafi da kanka akwai wasu abubuwa wanda babu su a garin nan duk in mutane na buƙatar sai sun je gari kaza sun sau ko su kai kuma sai ga to bari kai ka je ka sau masu yawa wanda duk mutane sai dai su samu gare ka to wannan kusanto da nesa yana cikin abubuwan da suke taimakawa mutum wajen wato samar da aiki na kanshi daga cikin hanyoyin samar da aiki na kai shine tattara abubuwan da ke tattarwace kai kokari kai lissafin ka shine menene wanda ba wuri guda yake ba dunkule tattarwace yake to zan yi kokari ne in tattaro shi ya zama wuri guda bari in bada misali guda misalin me ma zan dauka don nake misalin mota ana saida kayan mota ko ba a saidawa amma yanzu duk masu shagunan maraɗi kaf in kai lissafi sai ka tar da wani shi ya hi ba da ƙarfi wajen tawayin mota, wani ya hi ba da ƙarfi wajen matuƙin mota. To, ban san dai kayan mota ba ma balle ita zanawa. to, yanzu kai sai ya zama kai yanzu so kake ka tattaro abubuwan da ke tattarwace. Yanzu in ana son a gyara mota sai an je waje kaza a sau kaza, sai an je waje kaza a sau kaza, sai an je, to kai kuma shagonka ko masana'antarka in an zo ko ne wanda ya shahi mota akwai shi. to kaga wannan yana cikin abin da yake sa dandanan mutum ya haɓaka ya samun mu kanshi wato madogara ya zama kokarin ka shine tattara abubuwan da ko da abubuwa akwai su a gari yanzu ba ma sai ka tai ko ina ba misali yan kasuwa ne ke kasuwanci wanga yana sai sai ka ɗauki kai wani ɓangare guda wanda kai dai a wannan ɓangaren duk abin da aka zo nema to insha Allah wajenka akwai shi misali sai ka ce kai ka buɗe shago na sai da hulla amma ba hulla ba irin waggatawa kuma ba irin waccan ba ta malam muni ba wai a duk inda wata hulla ta ci in dai za a nemi hulla duniya to kai za a same ta wajenka misali na bada kana sai da hullar kaba kana sai da shafo kana sai da hullar malamai duk hulla in dai hulla ce da hullar buzaye da hullar illani da hullar duka za a samu wajenka kaga ka tattaro ma mutane abin da ke mi abin da ke tattarwace to ƙoƙarin tattara abin da ke tattarwace wannan yana sama ma mutum aikin yi nashi na kanshi. Daga cikin wannan akwai misalin na gayi cikin karatu. Shi ne, wane yana sai da takalmi, kai ma takalmi kake so ka saida, to amma kai za ka sa inganci cikin tsarinka, nan ne za ka bambanta da su. Ya zama kai za ka tsaya ka sa inganci, ya zama naka bambancin sauran da naka shine inganci duk wanda ya sayi gare ka to ya tabbatar da ya sai ingantaccen abu babu ladama kenan wannan yana cikin abubuwan da za su saka samu na kanka daga ciki akwai kokarin gyara abin da ke da kwai abin da dama akwai ta cikin gari kuma mutane na ta sayen shi ko suna ta haraka to amma abin da ke da kwai kai za ka ɗauko ka gyara ka tattala misali wata ɗaliba a ekwal ɗaliba ce yar primer aka ce kawai ita sai ta yi lissafin to tana son ta samu kuɗi amma kuma dai abinci take so ta saida kuma gashi nan ana ta saidawa to ya kamata ita ta yi bari ita ta gyara harkar ta na saida abinci kawai sai ta je ta dora daho abinci na recreation in ta daho sai ta bi kalas kalas duk wanda yake son kaza ya kawo sunan shi sai ta yi list kalas kalas take bi in ta yi list din yanzu da an fito recreation kuna zazzauna kalas za ta zo ta kakkawo muku aka ce dandanan dandanan kawai ta yi arziki saboda kai imagine yanzu saboda wannan ingancin da cewa za ta zo ta kawo tana yiwa duk mutum guda sai ta ci ribar dala goma akan shigo to kaga wannan ba abin renawa ba ne yanzu ka kaddara in duk mutum guda ta ci ribar dala goma in ta ba mutum ɗari nawa kenan in ta ba mutum dubu nawa kenan dala goma goma sau dubu nawa ne to ka ɗauki ƙaramin misali sau ɗari nawa ne sun kai kusan shekka biyar ko to in shekka biyar ne biyar biyar a sau talatin aka yi wata ta samu nawa kenan ta ga ta taɗara wasu salar ku ta wuce wasu manyan ma'aikata tun daga nan wurin kuma ɗaliba ƙarama take da kai na haka wato zama kamar ƙunƙu ba moci shine matsala amma moci ya hilabewa ko mun kankanta shi yau in ka ɗauki misali ko da essence ka zo ka kasa kasa wani shi yake shi wa ɗan university ya za a sai da essence a duk wannan rashin kai ne wallahi da rashin kai da rashin lissafi yanzu ka ɗauka sai ka zo ka kasa essence in bisa babban hanya ne ka aza duk litir guda in ka saida sai ka ci ribar dala goma sai ka saida litir dubu a wuni in waka lissafa wannan dala goma goma sau dubu sai ta kusa kaiwa jikka hamsin to a ce a yini kana samun jikka hamsin don girman Allah wa ɗara ka amma dariya a ce aikin kaskanci kake da aje a faɗi in aka ƙare daga ba za a gane wa za a ma dare saboda haka wannan yana cikin hanyoyi yana cikin hanyoyi wato ɗora wani abu wanda aka fara ba a ida ba kai ka yi ƙoƙarin ida shi. Ida abin da ba a ida ba, wannan yana cikin hanyar saman ma wato kai aikin yi a ƙarshe wato shi ne ciki abin da ke da kwai tawaya. A cikin al'umma akwai wasu ababe amma dai akwai tawaya cikinsu to kai sai ka zo ka ida ciki su ka yi su da kyau. Kaga waɗannan waɗannan suna cikin hanyoyin da duk kowane guda ɗaya kai lissafi a kan shi. to yana haska kama ya baka damar ka ƙirƙiran makanka wani abu wanda insha Allah ta'ala zai zama maka aiki lai kuma ya zama madogara gare ka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin abin da muka ambata kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya share su daga cikin zukatanmu insha Allah ta'ala zan dakata anan وخير الكلام ما قل ودل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين